الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعاصمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زمان 38 87 ان شاء الله to za mu ci gaba da karanta wannan littafi na siratul rasul bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم هذا حال الأقوى أقوياء الأغنياء والأكابر ممن أسلم أما الأرقاء والفقراء والمستضعفين فألبسوهم أدراع الحديد ثم سهروهم في الشمس فبلغ منهم الجهل ما شاء الله ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل لعنه الله ومعه حربته فجعل يشتمهم ويو- ويوبخهم
yake cewa abin da ka ji na irin wannan mummunan tanadi na kafirai sun yi ma waɗanda ke da ƙarfi makin waɗanda suke da abin hannu waɗanda suke da dukiya da matsayi to ina ga kuma talakawansu rauna shi sai ce hada halin akuya sai na wakar an yi mai da ire-iren shi ita to wannan al'akuya masu ƙarfi cikinsu kenan wal agniya mawadata cikinsu kenan wal akabir manya-manya cikinsu man aslam cikin waɗanda suka musulmi suka gama da wannan abubuwa amma al'arka amma bayi cikinsu hmm? wal fuqara da talakawa cikinsu matalata wal mustad'afin da waɗanda an fi ƙarfinsu to su waɗannan fa'al da sohun a daren alhadid abinda suke musu ma sai su sanya musu riga irin ta ƙarfe a kamar yara ko dai ka ce a riga ce wanda aka haɗa ta da ƙarfe ko kuma kawai yana ramzi ne kawai ma'ana sun sa musu wato sun kaskantar da su sun azabtar da su sun cutar da su sun musa harunan fi shams sannan kuma su su dinga gasa su a cikin rana mai tsananin zafi kuma ranar makka dama rana ce wadda take ba ta wasa ba fawalar da min humul jihada sai da ƙololuwar wahala ta kai gare su irin su bilal irin su amma irin su sahibin romi an gane ko suka kai ga shan wahala min harril hadiri wa shamsu saboda zafin karfin da suka sa kenan abin ya kai hatta karfe suka sa a yanzu misali ummu amma bakwarai shamsu ita takan sa a kamo khabbab ibn al-ard sai ta sa a kunna wuta karkashin kafar shi inda makeri ne ta sa a daga shi kafar kafafun sanareto amma karkashin wuta laifinsu kawai sun yi imani da manzan Allah har suka ce wani lokaci kafar takan kone amma wannan bai sa sun daddara sun bar imani takan ce da shi abu ɗaya za ka yi sa a sauko da kai ka sauka daga abin da kake kai na imani da mutumin nan bilal kuma kun san abin da aka yi azaba babu irin wanda bai ganta ba duk dai fi sabilin iman wa fi sabilin aqida aratu saboda haka yani fa balagha minhum al-jahd ma sha Allah an yablugha wahala ta kai musu irin abin da Allah ya kaddara za ta kai musu min harril hadid na zafin wannan karfe da suke dusa na musu والشمس da kuma zafin rana falamma kana min al'ashi bayan sun musu wannan azaba da rana al'ashi yamma kuma in tari to a tahun abu jahal sai abu jahal kuma ya je wurinsu su waɗanda ake wannan azaba la'anahullah sai da malai tsaye masa bakar addu'a Allah ya amince shi dama abin Allah ɗan ala'anin ne in yi zo me zai musu zai ce ku yi haƙuri ga ruwa ku sha abin da muke muku haka maka ta ce a muku amma za a sasa ba wani yake musu bayan ƙarfe mai zafi da ake ɗosa na musu da kuma a shanya su a rana to sai zo wa ma'ahu hirbatuhu yana rike da adda ita ce hirba ya rike addan shi faja'ala yashtumuhum wa yuwabbihuhum sai fara zagin su ya fara ci musu mutunci duk da abin da kuka yi musu karfe mai zafi a sa mutum rana ku shanya mutane amma duk bai isa sai zo ya gaya musu bakar magana ya zazzage su wannan shi ne a ba
وممن عذب في الله أشد العذاب بلال بن رباح بلال بن رباح رضي الله عنه فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله الله أكبر تو با daga cikin waɗanda aka yi musu azaba baka a wannan lokacin mafi tsananin azaba akwai wani sahabi bakar fata irin sunan shi bilal bilal dan rabah sai na bilal baban shi ana ce da shi rabah kun ga bakar fata asalinsa mutumin habashin abyssinia sai dai amma shi a makka aka haife shi haka shi makke amma asalin bilal mutumin habashi allah ya ƙara mai da fahana ala kaumi na'am sai zamanto mutane shi suka ɗauke shi ba kaunar shi ne fahana ala kaumi ya ƙasƙanta ya wulakantu a idanun mutane shi dalili don imani da yi to shi kuma fa wahanat alaihi nafsuhu fillah sai ɗauki ran shi ya miƙa ma Allah ma'ana a yi mata duk abin da za a yi mata in dai fillahi don Allah su mutane shi mutane shi ba su ɗauke shi komi ba shi kuma ce ke zuciya ke rai ban ɗauke ki komi ba in za ki salwanta a kan bin Allah bismillah shi ne ma'anar na magana
وكان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب ورقة بن نوفل dattijo ne tsoho ne ya shiga addinin kiristanci tun a wani lokaci kuma kun san labarin shi ne wato dan uwa ne ganawa hadiza yakan wuce ya tadda bilal ana mai azaba a ɗaure shi a ƙafaki ana jan shi inda ka samu shan jaki mai gidan shi shi ne umayya ibn khalaf ɗan uwan ubayyu ibn khalaf dukkanin su kafire ne kuma duk an kashe su a yakin badar shi ubayyu shi ne wanda ya taɓa ce da manzan Allah sallallahu ya ɗauko ƙashi-ƙashi irin da dabba ya ce wannan dabba da take da wannan ƙashi ga ƙashin ya ya zama fari yanzu kana son ka gaya ne yanzu kana son ka gaya ne ubangijinka yana da iko ya tada dabbar da wannan kashinta ne ya za ka gaya mana haka zai yi sannan da ce da shi na'am ويبعثك ويدخلك النار زي تاد دبر da kai kanka ya kuma shigar da kai wuta ubayyu kenan dan uwan umayya ya kan khalaf akan shi ne Allah ya saukar da aya wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'a awwal marra huwa bi kulli khalqin alim yace mutum wai muke buga misali ya manci halittar wai har yana cewa wane ne zai raya ainihin ƙashin wannan dabba wahiyar ramim alhali ƙashin ramim ya yi daga-daga ya marmashi to ba shi ake magana kan shi ba don kasan dukkaninsu daga gida ne na kafirci umayya mai gidan bilal da ubayu ibn khalaf to shi umayya dan khalaf kuwa lamarinsa ba a ɓoye yake ba wajen irin azabtar da sai na bilal da yake ya tabda wato bilal ana mai azaba yana cewa ahad ahad ahad me yasa yake faɗin haka saboda mai gidan shi zai mai azaba ya ce ka kafirce ka bar muhammad sannan ka wuce shi kuma yakan ce ahadun ahadun sai wannan ya kara cizguna a musulai ran sai farki a wata ruwaya ma an ce yana cewa wallahi lau qatta'ta ne qita'an qita'an wa mazzaqta ne mizaqan mizaqan falan akfur inda za ka yi gunduwa-gunduwa sala-sala da ni ba zan kasance bilal kenan ibn rabah yana cewa ahadun ahadun allah nan ɗayan nan dai wannan ɗayan dai wannan ɗayan
na'am ahadun ahadun ya bilal ثم يقبل ورقة بن نوفل على أمية بن خلف وهو يصنع ذلك ببلال فيقول أحلف بالله عز وجل لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا الله أكبر لأتخذنه حنانا حنانا تشي ورقة بن نوفل كون سواني كنت رجل كنت رجل وانا yawwa lokacin da annabi sallallahu alaihi ya ji yana zaune a kogon hira muna da kogo fitattu guda nawa kogon da kogon sau wani kogon ne ya zauna a ciki har wahayi ya zo mai a wanne ne ya shiga ya raɗe ciki har kafare suka bi shi sai na wake cewa inda za su dubi kafarsu za su gamu kogon sau yawwa to a kogon hira lokacin da annabi yake zuwa sulasula mawaki na cewa bai gari hira'in mufradan ya ta hannafu wala wahya illa min safa'i yaqinihi annabi kan kadai ta agogon hira mufradin shi kadai ya tahannasu ay ya ta'abbadu ke ina ibada wala wahaya a wani baitin a lokacin babu wahayi illa min safa'i yaqinihi kawai daga tsabar yaqini ne anya anya a ci abota mabunki kuwa safa'u yaqini to a wannan lokacin ne mala'ika jabra'il ya zo mai da saƙo to shi ne ya fita ya gun matar shi na khadija ya ce mata zammiloni zammiloni aka ce ya aiwal musamman rufe ni rufe ya ba ta bayanin abin da ya gani ta ci to bari in kai ka gun ɗan bafa to shi ne wannan mutum warakatu ibn nafar a lokacin tsoho ne tukub har ya makance ta ce ka ji daga ɗanɗan uwanka ya warka ta ce ya kai ɗanɗan uwan yana gaya wa annabi kira me ka gani ne sai ai kaji kaji a barci a to ai wanda ka ganin nan mala'ika jibril ne shine annamusu a cikin farkon bukhari bada'ul wahyi shine annamusu ai shi ne yake zaurin annabi musa ya ce lallai ba mutumin da sai ce ai ina ma ina da ƙarfi ina rayu lokacin da mutanen garin nan maka za su kore ka daga maka sai ce to za su kore ni sai ce kore kuwa ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi na gaskiya sai ya gaba da abokanan adawa za su maka tubu da shi sai ce kai to na ma'ana da ƙarfi a lokaci to shi ne waraka ko bai rike bayar su a lokacin yana kan addinin annabi isa nasaraniya ba masihiya ba masu kiran kiristanci masihiya sun yi kuskure ko kiran kirista almasihiyu kuskure za ka ji a tamun yi malamin suna faɗi amma wani mummunan kuskure Allah sa kama shekhi malami abdurrahman barra cikin manyan malamin saudiya ce haramun ne mu kira su da abin da su suke so masihiyu ba inda ƙorani kira su masihiyu kawon kana da aya nasara Allah ya kira su su suka kirkiro masarce tukunin mu mutanen almasiyu annabi isa ne shi ne wani masu kuma annabi isa bari minhum bara'atan dhi'bi min dami yusuf sunan su ne nasara babu nassin qur'ani daya babu nassin hadisi da ya kira su masiyu me yasa kuke kira su masiyu kuma da sunan malanta wannan kuskure ko ba ka su haka ƙurani kira su mu tsayawa taratun to shi warakatu ibnu nawfal kana nasraniyya la takun masihiyya yana karanta linjila da sauran to ya ga lokacin da ake ma bilal irin wannan bala'in a farko farkon musulunci shi ne sai ya kalli umayya ibn halaf mai gidan wa? mai gidan bilal wa huwa yasna'u zalika bi bilal yana ma bilal irin wannan aika-aika na azabtarwa fa ya kulu sai waraɗai ce da shi ahlifu billahi azza wa jalla ina tabbatar maka na rantse maka da Allah yana gaya ma wafa kin yana gaya ma umayya la in qatantumuhu ala hada la attakhidannahu hanana wallahi in kuka kashe shi a wannan hali yana gaya ma in kuka kashe bilal to zan mai da shi ta wani waliyin da zan je kabarin shi ina neman albarkaci shi ne hana tun da ba shi da ainihin karantarwa na musulunci cikin amma da ya yi imani da tawhidin a dunkule ba shi da tafasil na hana haka aikoko to waraka a lokacin kuma suna matukar kimanta shi in yi haka a a shi biladin akan daidai ke har za ka mai da shi haka ba shi da iko ya hana shi sai ce ku halaka shi ni kuma in kai shi matsayin ainihin babban mutum gun Allah rafin tayyib saboda haka ya ne sai ce ne ana to kaga iya abin da waraka zai faɗa kenan ya tafi bashi a wannan hali aka ci gaba da azaba ɗin a ɗauki murgujejin dutse a ɗora a ƙirjin shi za su ke su fasa kirjin kokwai karka yi mamaki ma a ɗosa na ƙarfe a wuta a leƙa mai ajika diddin a kan mai zubar musulunci zinnira an mata haka an da ke ta saboda imani suka ce sai da ta makanci khabbab ibn al'arab na faɗi magana sumayya mahaifiyar ammar ibn yasir sukan dake ta adda suka caka mata a gaban da ta samu shahada abuja to waye tsere ki sahibin rumi kudinsa suka kwace gaba daya suka sha in za ka yi zira ka tafi nun annabinka amma dukiyarka a nan kai kasuwanci ka samu kudin suka tattake shi ya ce in na bar muku dukiyar za ku kyale ni in je gun annabi a suka ci gaje ai ma kudin muke so na na ummu salama in ba ku sarna abin da ya faru na na ummu salama hindu Allah ƙara mata yarda macen da ta gama da bala'i akan imani ɗanta da ta haifa da abu salama da abu salama ta yi musulunta suka ce awo to ka bi shi ta yin kana ta kawo matar ka ce a yar mace to mun kwace ta ɗan da suka haifa abu salama zai faɗin shi su kuma suka rike garin figewa suka ɓallin yara ta gamu da bala'i ba na wasa amma ko girs ba su yi ba laifinsu wa ma na kamomin hum illa an yi umino billahi azizil hamid to wannan kaɗan ne na abubuwan da suka faru a wannan lokaci mai matuƙar wahala ƙwarai ma Allah ya goyi bayansu ya rike musu imaninsu ya dafa musu yanzu ga shi labari muke bayarwa ya zama kisa zama alkhairi to da haka ya jama'a sai na abubakar rannan sai ya wuce wahum ya suna rona mai suna ma bilal irin wannan abu ci gaba sai abubakar ya ce da umayya dan khalaf ya ce da shi yanzu kai ba za ka ji tsoron Allah ba game da wannan miskini ko kalli magana ba za ka ji tsoron wa yake tambaya e yake tambayarwa madalla game da wannan miskinin wane ne miskinin ana madalla yanzu ba za ka ji tsoron Allah game da shi ka kyale shi abin da kake mai cewa har yaushe za ka ci gaba da ya mai wannan azaba da mugunta hatta mata wai har yaushe ne ne na'am mhm qala anta afsadtahu fa anqidhu mimma tara aw kai ka bata shi ka kwace shi mana daga abin da kake mana wai wannan magana yace ga mu da zumar ne isgilanci ai kai ne afsadtahu kai ka bata shi to mai batawa anan ya imani da Allah da masu Allah rashin ɓacin a ci gaba da bauta mallata da uzza da manar da hubal ai kai ka ɓata shi to inda haka ne ka ƙwace ka ƙwace shi da mai tsaron da ba zai yi yana ganin abu da ba zai yi ba
فقال أبو بكر أفعل أبو بكر أفعل to ni ku zan yi abin da ka ce af'al zan yi haka mene ne haka madalla na'am indi gulamun aswad ajladu minhu wa aqwa ala dini utika hu bihi madalla sai abubakar yake cewa indi gulamun aswad ajladu min ina da ainihin yaron gida bakar fata ne ya fi bilal juriya kan irin wannan musibar wa aqwa ala dinik yana kuma kan addininka yana kuma kan addininka kaɗin da wane ne madalla otsi ka hubihi karɓe shi ka ba mula mu yi bayan mishiri trade by bata misali na قال قد قبلت sai shi na yadda na yadda ba ni wannan yaro ɗauke shi قال هو لك shi can a tafi a haka dai فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك sai na bilal sai na abuka sai ya ɗauko yaron gidan shi ya ba umayya Mhm.
وأخذ بلالا ya ce bilal zama tafi kaga ya kwa- ya kwace shi kenan ko فأعتقه fa'ataqahu sai ya yanta shi wane ne mai yantawar wane ne wanda aka yanta din بلالا ثم أعتقه معه على الإسلام قبل أن يهاجر من مكة ست رقاب بلال سابعه
sannan kuma kafin yin hijira daga makka sai da ya yanta mutum bakwai dukkanin su bayi mutum shida kai bilal shi ne na bakwansu على الإسلام a kan su musulunta don abin da suke yi sai a kama mutum a ce ta wanka na sun ya biyu ka musulunci to ka biya sai su yanko kuɗi mai ciwon gaske shi sa aka ce allazi yunfiqu malahu wanda yake ci dukiyarsa sai na abubakar kenan wasu yi jannabu hal atqal ladhi yusi malahu ya ta zarka suka ce ta sauko ne akan sai da abubakar siddiq yana da kirari guda biyar siddiq ina ɗaya atik ina ɗaya kuma na'am as-sahib sai ce idi qulu li sahibi a cikin ku zaka siddiq عتيق مهم. الصاحب سوى منكم نعم أواب كتنا من هدو أتكيشنا da sunaye na mutuntawa da Allah ya bashi sunan shi atiq li'annahu li'anna Allah ta'ala ataqa ataqa raqabatahu min an-nar Allah ya yanta wuyan shi gaba da shiga wuta sannan kuma na biyar sun shi al'atqa wasu yi jan na al'atqa za a nisantar da mai tsoron Allah nan gabarin shiga wuta suka ce abubakar ne an gane ko? sai na abubakar masu dai sai ya bashi yaron shi bakar fata ya karbi bilal na'am وكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطره على ظهره في بطحاء مكة shi fa umayya din nan yukhrijuhu yakan fito da bilal baya fitowa da shi sai idza hamiyatan zahira lokacin da garji kun san garji ya jama'a ganin mai garji yawwa idan rana ta garjantu sosai to kuma kun san maka da zafi rana sai ka ji idan azumi ya kama ka a maka lokacin zafi kamar ka ciwo yau Allah bari na kare ka ji kamar ƙogoro zai fashe zafi ikon Allah wasu kuma a lokacin suna azumin cikin hunturu da aka aka ce azumin cikin hunturu ganima ce tukus-tukus to a irin wani lokacin zafi na garjin rana a wannan lokacin ne zai sa a fito da bilal ana zai shi ki da zimmar wulakanci duk wannan laifin kamar da muka ji a baya imaninsu da Allah amanu billahi rabban wa bi muhammadin نبيا وبالقرآن دستورا ونظاما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين إخوة من أجل هذا وذاك أذبوا وشنع عليهم دون أكي مصعب أكي مصعب شنو
فيضربه على ظهره في بطحاء مكة في بطحاء مكة to da ya zo sai ya jifa da bilal a kwanci argin haka fi bataha in ka ce bataha in makka farfajiyar makka inda zafin ranar ya fi tsanani an gane ko?
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على suna سجده cewa bataha waje-waje kamar ka ce outskirt yankin wajen gari yanzu in ka ce maka ina ne bataha ɗin hanyar jidda hanyar umar ƙura ko ka dai hanyar na kasa misali ibrahim khalil masfara ko hanyar kudai ko ko ina ne misali ko hanyar jarwal yani unguwanni yanzu misali sun cika sun bunƙasa kusa duk wani hotel da ake ji da shi a duniya yau suna da branch a makka yanzu wadda zan kudin da ake sa sai mutum ce da yake da dan ƙarar hotel irin ma na ƙasashen kafirai to in za ka daga hotel kana kallon tsakiyar ka a nan za ka yi sallan kanit makasancin kwaso ke wanda ke da ido da tozali sai ga mutum mala ya biya kudin hotel duk dare yana biyan dala dubu dala dubu zira na wace a yau yana ainihin lissafin kuɗi dala dubu a yau nawa ce dubu ɗari bakwai hadda ma ƙari na yin salon 40 ka kwana ka tashi ka biya dubu ɗari bakwai to ɓanna ne albazaranci ko gudai ibada ne a to suna da shi ne kai ma ka za ka yi in ka samu dama ko kuwa saboda ga ka'aba kana son ka je ka yi sallah ciki lokacin ramadan din nan goma ƙarshe cunkoso ya hana ka amma a hotel din ga wata na'ura an zuƙo maka ka'aba kamar ka taɓa nema ka wannan ci gaba aji to ka gani ga ka'aba amma za ka biya kuɗi ma ɗuɗu to ya za ka yi shi yasa kusan dukkaninsu suna da masallaci rindima rindima masallacin zamzam daga nan grand corps ko da yake grand corps sun rubuta ma yanzu misali hanyar billahi amma misali a yayin masallacin hilton da darto waɗannan guda kowannen su akwai rindima rindima masallatai da wani ba ya bukata ma ya fito dawa shi kamar da dole sai ka fito dole saboda ka ba ta wani misali take cewa to ina ne bata ha maka yau ta cika gari mai albarka gari mai daraja garin da duk wani annabi sai da ya zo ya dawafi a wuri to ina kake da ta'awa annabawan Allah sun je sun yi dawafi a wuri annabi Ibrahim da Yusuf a shi ka samu damar ganin ka'aba ido da ido ba kallon kallo da muke gani mai yara kallon kallo ganin ka wajen ka ganta practically sai ka ce ni miskinin nan ni ne Allah zaɓe na haka Allah ka ba mu iko haka nake cewa a wannan lokacin wato sai ya fito da sai na bila ya yi wurgi da shi a farfajiyar maka mai tsananin zafi daga wajen gari ko tsakiyar gari gane ko yana ne sun mai amuru bi sakhratil azima fatudau ala sadrihi sannan ya ce a ɗauko ƙatoton dutse a ɗora a ƙirjin shishiwa bilal a matsayin wata hanya irin ta azabtarwa da ƙuntatawa da ainihin munanawa ainihin ثم يقول له sannan sai ya ce da bilal لا تزال هكذا حتى تموت أو Haka.
تكفر haka haka za ka ci gaba da zama bilal har sai ka mutu ko ka kafarci da muhammad وتعبد kana الله kafircewa za mu ɗauke maka wannan azaba ka koma ka bauta ma lata da uzza mai bilal ta cewa da shi ويقول وهو في ذلك البلاء bilal sai ya gaya mai a wannan yanayin مم.
ya ce da shi ne أحد أحد ya ce ahadun ahad wannan ɗayan nan da ba ka so ka ji to na yi da shi العفو عن الله.
duk abin da za ka yi kila ka ce to ai ai ya gamu da larura ya ce ya kafirce mana kawai amma da baki la ba san da wannan ba ko dai a karbe ni a kan imani ko kai abin da za ka yi in ya so kai kuma ka zauna kar ka tafi ba za ka mutu shi ne misalin da ke akwai tare da akwai lokacin da ‘yan mutum ya gamu da larura cikin larura kan halatta abin da aka haramta amma larura su ka kalli yanayinta ba wannan yanayin ba da inda ma ya faɗan ba tsira ba ne sai zama dalilin fitinin saura kuma ai kun gabin da ya faru da bilal ko to kai ma za mu zo kanka shi cije wasu da kafe wasu wata makaranta ce mai tafiya da kafarta da take nuna ba za a sallama makarya ba Allah ya ƙara masu haɓar maza Allah ya da sai bilal ya ce da shi kamar da muka ji ka karanta ya kan ce ahadun ahad ci gaba قال عمار بن ياسر وهو يذكر cikin بلال waɗanda وصحبه.
jami'in cikin waɗanda suka gamu da kuntatawa a makka a lokacin akwai ammar ɗan yasir yasir mijin na na sumayya sumayya ita ce mahaifiyar ammar ammar shi ne wanda hadisin taimama ya zo a dalilin abin da ya yi ya ce annabi ya aiki a salasu zuwa wuri kaza janaba ta same ni sai na faɗi a ƙasa ina ta birgima a matsayin taimama annabi ce kai ba haka ake yi ƙarfin sa hadisi amma da ibn ya san kenan yana daga cikin mafiya kusa ce da sayi na ali wasu batattu sai suka rike shi haya masoyin alim ai ba masoyin alim yake yin sabo bane ko ba mun da ya dauka da shi rasul نعم.
to ammar dan yasir ya kasance yana bayanin abin da ya gani game da bilal da yan uwan bilal waɗanda suke suka fuskanci hali irin nashi na'am
وهو يذكر بلالا وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء wa huwa yadhkuruku yadhkuruni wa huwa yadhkuru bilalan وهو ba يذكر yadhkuru ba بلالا وأصحابه yana ambaton bilal da shi da sahabban bilal din wa ma kanu fihi min albala an gane ko yana kuma ambaton abin da suke kai na daga bala'i da tashin hankali
وإنفاق أبي بكر إياه Mm. sannan kuma yana kallon wato wa itaƙi ne ko itaƙa me za ka ce itaƙa mai dalilin
يذكره yanzu kuma ilaƙi yana kuma tuna itaƙa ‘yanta wadda abubakar ya yi iyahu gare shi kawai Mhm.
وكان اس- وكان اسم أبي بكر عتيقا رضي الله عنه sai na baka dama ana kiran shi atiq na ga mutum yana da suna guda nan wal ba suna za ka ce ba kira ne laƙabi na farko wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa shine siddiq na biyu atiq suka ce atiq na daukan ma'ana biyu ko dai saboda tsananin kyawun fuskar shi ko kuma a saboda Allah ya yanta shi gabarin shiga wuta shine atiqullah min an-nar na uku suka ce a mahaifiyarsa ta kasance in ta haifi ɗa namiji sai ya mutu da ta haifi ta ce ya Allah game da shi a te ka ‘yanta shi gabarin mutuwa ko nima nasa so a te yi suna shi na uku asahib ina ne Allah kira shi asahib lokacin da suka shiga kogon thawar il ya ƙono to waye sahibi na wuri to shi ne asmai na hudu al'atka wasu yi jannabu hal'atka suka ci abokan ake lalle al'atka mai tsananin tsoron allah nan wasu yi jannabu wato za a nesantar da shi ita wutar kyan saboda abin da ya kashe suka ji shi ake nufi na biyar al'awwa ko kuma al'awwa da ya ba'awa ba awwaku wanda kuma ranar aisha mai yawan kuka saboda tsoron yana da titles guda biyar ya rasu a shekara ta 63 daidai shekarun da annabi shi ma rasu tsakaninsu kuma shekara biyu ya musulunta yana da shekara 38 matashi ko suna bakan sabbi wadda cikin larabawa wanda ya san shi ya kai shi sanin abinda ake kira na sama yi wani dan wani ne jikan wani sai zuwa maka san salar mutum wajen guda goma nan take ba su manci wani na hayyar masarai ko ai ba sa wasa da genealogy yani salsalarka ni ne wani ɗan wani yanzu na cikin za su iya karanta za su iya gaya maka sunan kasanin su guda goma waye cikin manan zai ce shi ɗan wani ji kuma ba wai karatun dokin sauraron da'ir ya ce ni ne wani ɗan wani jikan wani ɗan wani har mutum guda goma cikin kakanninka karkari ka faɗo abin ka cewa ne namanta ba masu ne laraba ba su haka san sansala muhimmin abu da suna bakar ya kware a wannan fagen kuma sukan ce ko a jahiliya bai taba ainihin aikata abu na fa'asha ba giyar nan bai kusance ta ba a gari ba haramta su a lokacin saboda hankalin shi ya koya mai ya zan sha abin da za ta kore min hankali ni ba daidai ba ashe idan Allah ya haramta abu ko ba gaya maka nassi ba ya kamata hankali ya gaya maka anya ai abu kaza kuwa to yani sai na abubakar sunan shi atik radiyallahu anhu ko Allah ya dade shi muna sauran lokaci to rasulullah jazallahu khairan an bilal wa sahbihi عتيقا واخذا فاكها وابا جهل يا سلام wannan ina so wanda ke wannan wakar ko waken shine amma yake nuna godiya kan abinda abubakar ne ya ce jazallahu khairan Allah ya saka da alkhairi wawa a tiƙan a tije ka zuwa da mafolin ka tukuna ko? Allah ya saka ma ainihin a tiƙu wakilan? sai na maka to Allah ya saka mai da alkhairi akan mai an bilalin saboda abin da ya ma bilal me ya mai ya bashi kudi ya yanta shi wa sahbihi da mutanen shi so shi dinnan wa ake nufi ba abokar ake nufi ba don ya ce ai ya'yanta mutum shida na bakwai shi ne bilal to kenan kaga mutanen bilal kenan abokar da shi ya kashe kuɗi da zai yanta su shi ne ce kai allah ya sa kamai kuma an ce duk wanda ya maka abin kirki to ka sa kamai in ba ka da abin sakawa ka ce jazakallahu khairan arabtum to Allah ya saka masai na abubakar da alkhairi dangane da bilal da mutanen shi wa akhza fakihan Allah ka tozarta ka kunyan ka kunyata fakihan mai kakaci wasan kakaci mai kakaci ruba madalla ruba kakaci cika baki shi ne fata an gane ko wannan mai kakacin nan abajan da kuma abajihal an gane ko?
عشية أما في بلال بسوءته ولم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل مر الله عشية ينا بيان اللوكتي عشية لوكتين نندا hamma su biyu suka yi mummunan himma da ainihin wato fakihan da abajar suna mutum biyu kuka ce fakihan mai kakacin nan kuma abuja amma baiti na gaba kirna waka mutum biyu a shi ya ta aika maka ce waktan nabi lokacin shi yasa dole kai fata a ko saboda mafaulin ne maf'ulun la maf'ulun fi a yammacin da hamma suka yi himma fi bilalin bisau'atin suka yi himmar yi ma bilal mummunan abu waye wannan ne umayyatu bin khalaf da abuja to sun yi mummunan abu game da bilal walam yahdara ba sai kaffa kaffa ba ba su tsoraci ma ya hazarar mar'u zo a kai abinda duk mutum mai hankali zai guji yin shi da sulam ya hazara ba su guji abadan ba ka duba fa amma mene ne abu mai hankali ah to yanzu ka ɗauki mutum ke wurgi da shi ka ɗauko ƙatoton dutse ka sa kirjin shi mai hankali da zai ai kaga ko ba imani yaya wataƙila mun taɓa zama da labarin nan na zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko kun tuna ko lokacin da ainihin wato huba da nafi'u suka hankaɗo ta daga darbuka gidan da ke bayan raƙumi tana da ciki matar manzo Allah abin da yar manzo Allah afwa ta faɗo tefarin ciki kuma ya zama ajalinta don zainab lokacin tana karkashin wani kafiri abul as ibn abin rafi'a shi ne mijinta amma bai musulunta yana kafircin shi kuma ga 'yar manzan Allah Muhammadu Rasulullah karkashin shi ya san kuma ai musulma ce ita to amma lokacin ayar haramta aure ba da sabbin ba ma da aka je yakin badar ma da shi aka je yakin badar din yana cikin sojin kafin maka aka yakin manzan Allah kuma ga kashi ƙarƙashin to nake cewa aka kama shi cikin sojojin yaƙi abadan an kashe kafirai saba'in an kama nawa saba'in cikin su yanzu mijin na zai na son kawai ga gaba gaba ne tare da murgan mun faɗa a baya to da aka ce kowa ya kawo abin da zai fanshi nashi sai ita na na zainab abin ka da soya sai ta aika da in ka so ka ce warwaro ko abin wuya ko murjani ta ce a kawai manzan Allah a sakon mijina yana bukatar annabi ya kalli warwaron wasu suka ce su asala sai ya ga ai wanda mahaifiyar ta khadija ta bata ne daren aurar da ita gidan shi abin asala sai da ce da su salasa ko za ku sakan mata mijinta aka sake shi tare da annabi ce to kaje daga aya ta sauko ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم يا أيك إيه لك تكين صحابنسا ناجن زيد بن ثابت ne je ka taho da ita to garin taho shi zai bai san maka ba ita ibn harisa a kokarin gano ina mata ke ne aka gaya mai to ya shirya to ki zo annabi ya ce kai labarin malam kamar wutan jeji sai labarin ya bazu a maka su kuma suka cewa ba ta isa ta tafi ba musamman ita hindu mata sarkin maka lokacin to a wannan lokacin ne shi huba ya wannan aika-aika ne aka tura mutum biyu bayan shi zaidu ya sa ko ga taguwa wani mara tuwa ta hau kusan ɗakin da ake a bayan rakumi ko ana kiransa darbuka hautaj to suka hanka ɗauta ta yi bari to da wannan abin ya faru hindu ta ce a ya zafi mata haka ha a ke kika ce ita ta ce ba da yake gudun babanki muhammadu a madina a shi janyo miki wannan to amma da ta ga kuma irin abin da suka yi mata sai tausayi ya mace ya kama ya mace sai ta fara gaya musu bakar a ce jiko a yankin badar kun kasa taɓuka abin arziki ku zo ku samu mace miskina ku yi mata haka allah wadda ke kika sa kuma ya kamata ka iya faranta miki misali tun da an miki abin da yake so abin da nake cewa nan amma sai ce kun yi abin da mai hankali mai ma'adala tare da bilal musulmi ne da birnin ammar musulmi ita ma ta sarki maka a lokacin ma musulmi waje to amma ai akwai abin da suke kira human feelings human a shi'urul insani duk dan adam yana da shi'uri wanda kaga aka cire mai tausayi to da wahala ya samu tausayi daga ubangiji kore saboda man la yarham la yarham wanda baya tausayi ba za ta samu yanzu kaddara abin Allah ke haka dai maciji mugu ne sai aka samu ni ya ɗebi wuta garwashi da watsa a jikin maciji ya dinga ya hayo mutu sai ka ji kai ba daɗi amma mugu ne maciji ba ito ai ba sai ka bi wannan hanya mai muni ba wajen raba shi da rayuwa don ka tsira me yasa ka kyamuci wannan shi'uri to dabba mu to ba nan fara mutum yanzu ku kafiri kaso a ce a sa'adu a faskar kanshi na ba mutum bane ka sani ya musulunta ya fi ka riko da musuluncin ba sadu wanda aka cire mai tausayi shi yasa ka duba ya mace sai aka ba ta tausayi da Allah ya ba ta aiki mai wahala sai ba ta wani level na tausayi kila ka ce sama da ɗan namiji a dai wannan gaba ɗin ɗan da take shayar da shi nono sai ya callara mata fitsari a kwanan abinci sai ta rungumin kayanta ɗan miji sai iya banga jara ki da ana zai ta ɗauki shi ya bata wani lokacin ya rike ta ma lissafi yarka ɗin shekara takwas sai ta fika juriya sai ta goya ɗan ta masa bambu kai ka yi bambu mana ba za ka iya ba shi zan suka ce mahaifar mace ana kiran mahaifa arrahim ai daga rahama ne saboda haka yani sai shi amma ne ke cewa wato a baiti na biyu la'alla baitin na kamalan za mu aje su za mu sake koma kansu baitoci nawa ne to shi za mu sake koma kansu amma dai baitoci guda biyu a shi ya ta hamma fi bilalin bi sau'atin walam yahdhara ma yahdhar mar'u dhul aql a lokacin da suka yi niyyar aikata mummuna game da sayyidina bilal ba su guji irin duk abin da mutum mai hankali zai guda ba shi ne makasudin kawannan magana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا ارحم الراحمين من اللهم علينا بالهداية والبركة والرحمة والشفقة والعطاء والحنان يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شر رب العالمين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المسلمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته